أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتم نلتاف بقية المستفيد شرح منية المريد نسيدي محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه يوزا متاشي أفركم المطلب السادس abin nema na biyar da ake son muridi ya sani game da wannan sharhin littafi na muniyatul muridi daga cikin sab'u madalib kenan da mala yace zai kawo kafin ya shiga sharhin muniyatul muridi to jiya mun kammala matsalabi na biyar yau za mu shiga farkon almatsalabu sadisu abin bida na shida ya kawo matsalabu sadisu fi bayani ta kalufi a khalaƙil auliya illahi ta'ala cikin bayanin sassaɓawan ɗabi'un waliyan Allah ta'ala fitara ake cikin ɗariƙunsu mabambanta wal mazahibi da matafiyarsu na addini wal isharati da kuma isharori nasu na sufaye akwai saɓani da bambance-bambance ila anna man sha'a zalika cewa mafarar wannan saɓanin ɗabi'unsu da matafiyarsu da isharorinsu huwa tabayuni al'azuwaƙi wal mashari shi ne bambancin ɗanɗano wal masharibi da kuma mashaya ina fata an gane bambancin zauki kowa da irin zaukin da ya ɗanɗana wal masharibi da kuma mashayarsa da ya shawo shine ake samun saɓanin halaye da kuma matafiya da kuma isharori ya ce la ya kafa alal aribi wajuhul munasaba a fuskar munasaba baya koyuwa ga mutum mai hankali fi ihtimali hadhihi muqaddimah cikin kunshar ko kunsar wannan muƙaddima ta matsalabi na shida ala haza matsalabi a bisa wannan matsalabi na shida al'ajibi mai ban mamaki a cikin kunsarsa min alfawa'il azima na fa'idoji masu girma wal manafi'il jasima da abubuwan amfani maɗaukaka walaulan na kun ko da ba wata fa'ida mai girma ko ba wani abin amfani wanda yake mai girma illa salamatu sai kubutar muridi minal wuqu'i daga afkawa fi mahawil inkari cikin mahallakan nan ta inkari wa taraddi da kuma gangalawa fi ma taradda fi kasirun minal agmari cikin abin da mayawaita daga cikin dolaye suke gangalowa fi a cikin al'agmaru jami'in na algamuru shine mutumin da baya iya gane abu jami'in su al'agmaru to ko ba wani falala da fa'ida da muridi zai samu a wannan matsalabi da malam zai kawo sai kubutarsa daga abkawa cikin hallaka ta inkari da kuma gangalowa cikin abin da kasirun minal agmari mafi yawa daga cikin wawayen mutane tara dafi suka gangalo a cikinsa bil'intikadi da yin inkari alal auliya il abrar ga waliyai waɗanda suke kubutattun bayi والعارفين الكبار da masana Allah masu girma wazalika dalilin inkarin masu inkari bi mustafa duhu a dalilin abinda suka fa'idance shi ne minal aqisati daga kiyasce kiyasce kiyasi alkhaliya mawfanciya wattakaminati da kuma kudurce kudurce alwahamiya na zato bistikira ihim saƙim a dalilin karatuttukansu wanda yake mai jinya ba lafiyayyen karatu ba karatunsu ne majinyaci wa mazhabihim alfasid da mazhabarsu wacce take ɓacacciya fi itiqadin cikin itiqadin da munkire suke yi annal wilayata wa ita walitaka la taji'u fi kulli zamanin ba ta zuwa a cikin kowane zamani ai zamanin waliyai ya riga ya shuɗe a tunanin wasu munkirai ba za a yi a ce a irin wannan zamani da ake ganin ya ɓaci ya gurɓata kuma a ce wai za a iya samun wali a cikinsa su a tunaninsu kenan wa fi kulli shaksin ba za a iya samun walitaka a cikin kowane irin mutum ba sai mutum da yake da sufa kaza da kaza da su suka zayyana wa kawunansu ina fata an gani wai walitaka ba ta iya zuwa a kowane irin zamani ba a iya samunta a kowane irin mutum illa ala kanunin wahidin sai akan wata ka'ida kwaya daya da sai mutum ya cika wannan ka'idar sannan a yadda cewa shi waliyi ne ka gane ai wa annaha kuma a tunaninsu cewa ita wilaya mimma ta shimunu wani hududu tana da abinda iyakoki take wato take kunsarsa cewa ya mata iyaka daga lokaci zuwa lokaci kaza ko daga mutum mai iri kaza mai iri kaza wai dukulu ta ta muhi ɗafi bawabidi wal ƙawa'idi kuma wai a ƙa'ida ta samun waliyi yana shiga cikin ƙarƙashin abubuwan da aka kewaye na tsare-tsare wal ƙawa'idi da kuma wasu ƙa'idoji wanda sai mutum ya cika wannan ƙa'ida da ke zama waliyi su a tunaninsu wa ƙarfin raha fi zahabin ibrizi hakika malamin littafin azhabul ibriz ya bayyana bi annahu cewa shi lamarin yanda yake la yasihu li ahadin baya inganta ga wani mutum an yi hajjura alfadal al'azima ya tsare wato ya tsare falalar Allah wacce take al'azima mai girma wilaya falala ce ta Allah da yake zaɓin wanda ya ga dama ya bashi to baya halatta baya inganta ga wani mutum ya ce wai ya tsare iya falalar nan ta Allah sai ga irin suwa na da wani fa ya kaɗau alal maulal karimi har ya yanke hukunci ga ubangiji mai girma bi annahu cewa wai shi Allah la ya khitaru li bisadi karamati baya zabun wani a shimfidar karamarsa wala yastafi baya zabun wani li hadratu qurbi ga fadan nan ta kusancinsa wa mushahadati da kuma hangowa abubuwa na dala'ilu na samuwar Allah Allah baya zabun wani ya bashi wannan illa man saddaqat alai tilkal hududu sai wanda wannan iyakoki da suka shata take gaskata gare shi wadda waƙi da wannan tsare-tsare da suka tsara na cewa sai mutum ya cika wannan tsari sannan Allah zai zaɓe shi ya naɗa shi wali wasu ta kamar da fikal alama da sai mutumin da waɗannan alamomi da su suka gindaya ta cika a cikinsa wa shara'i da wannan sharololi da suka sharɗanta sai mutum ya cika wannan sharaɗi sannan yake zama wali to labarin ko ba haka yake ba qala ai shi mai littafin az-zahabul ibris yace wa qad yablugul jahlu bi ahli al-inkar wal juhudi haqiqa jahilci yana kaiwa matuka ga ma'abota inkari da jayayya jahilcin su yana kai su ila nafilin wilayati zuwa kore wal takamma an kulli mawjudin ga dukkan wani sabon mai a irin zamanin mu na yanzu sai ai yanzu ba za taɓa samun waliyi ba saboda mai limasta a kama fi ƙulubihim domin abin da ya kyautata a zukatansu min hasiri ya na tsare wannan wilaya fi bawa biɗin ma'aluma cikin wani tsare-tsare sanannu a wajensu wata haƙiƙuwa da kuma wai tabbatar da wilayan bi ƙawa'idin da wasu ƙa'idoji marsuma a bar zanawa sai mutum ya cika kama kaza da sifa kaza da aiki kaza sannan yake zama wani su a ta hakikatunsu to fataral wahi da zulum zaka ga ɗaya daga cikin waɗancan munkirai ya arido alama ma'ahu yana bujuro abin da yake tare da shi min alqawaid na ka'idodin da ya saba da ya sharɗanta wa kansa wa dawabid da tsare-tsaren da ya tsara wa kansa wal ara'i da ra'ayoyin da ya yadda da su sai mutum ya cika wannan sannan yake zama wali wal anzar da nazarce-nazarce da yayi na cewa sai wannan nazarin nasa ya dace da sifar mutum sannan ya zama wali ina fata an gane to za ka ɗaya daga cinsu ya arizu yana bujurowan a hawala kulli wahidin halayen kowane mutum ɗaya mimman ya rahu daga wanda ya gan shi a zamaninsa au ya samau biyu ko ya ji labarinsa min al'auliya ya kibari daga waliyai manya-manya wanda suka shuɗe in mutum a zamaninsa ya kace ana zaton wani waliyi ne to zai bujiro masa da wannan halayen da shi ya gindawa kansa sai ya cika wannan hali da sharaɗi sannan ya zama wali in ma labarinsa ya ji daga cikin waliyai masu girma da suka shure sai ya auna shi da wannan mizani nasa sannan ya hukunta shi da wali ne ko ba wali ba fa ya ji duha idan ya auna shi da wannan ahwalu da shi yake ganin shi ne alamomin wali a tunaninsa to sai ya samu wannan ƙa'idoji da halaye da siffofi da ya sharɗanta latan ɗabiƙu ba ta dacewa ala a hawali ga halayen wannan mutumin da ya rahu ya gan shi aure su mawabi ko ya ji labarin nasa in ya ga wannan ƙa'idoji da shi ya sani sai su ne ake auna waliyi da su ya ga ba su dace da wannan mutum da ake cewa waliyi ba ne to fayyamisi an hudu wilayata kawai sai ya kore masa walittakar bi kulli wajihin ta kowace fuska wa kulli itibarin da dukkan kowanne fassara zai fassara shi a cewa wannan ƙarya ne ba waliyi bane saboda ai yana yin kaza yana yin kaza ko kamanninsa kaza da kaza ko iliminsa ya takaita a guri kaza da kaza wa yasiru misalu halihi alkasida misalin halin shi wancan munkiri wanda yake alkasidi wanda ya tasgalo sai ya kasance annahu yuminu bi waliyin ya zama yana yadda da samuwar wani waliyi amma la wujudu lahu da babu shi kuma fi shahidi a cikin shahidi da yake nuna wannan waliyi saboda ya ginda sai mai sifa kaza da kaza kuma ba a samun mai irin wannan sifar a yanzu kaga ya yadda akwai waliyi ka tabe shi yayi amin yadda da waliyi inda Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna to wannan sifa ce ɗaya daga cikin sifofin waliyai shine imani da takawa amma an tambayi manzo Allah su waye waliyan Allah yace allazina sune waɗanda idan izaru uzukirallah in aka gansu za a tuna Allah kaga wannan ba sifa ce ta zo a cikin alkur'ani ba a ce sufofin suna da yawa kenan to in suka ga wani ma'aunin su bai dace da wannan mutum ba to sai su kore masa a tunanin su su sun yarda da wani waliyi ne la wujudu lahu fi shahidi wanda babu samuwa gare shi a cikin shahidi abin da ake gani wallan yadri shi wannan mukiri bai san cewa annal wilayata ita wilaya fa mujarradu istifa'in min Allah ta'ala al-fa'al lima yuridu tsiraicin zabi ne na Allah ta'ala wanda yake aikata abin da yaso ba wata sifa ko wata sharadi da za a sharɗanta kai dan adam ka ce sai mutum ya cika wannan sharadin yake zama wali ina fata an gane yawwa ita wilaya mujarradin zaɓin Allah ne ta'ala wanda Allah ko yana aikata abin da ya nufi liman ya sha'u kuma yana ba da ita ga wanda ya ga dama wa ya kataru da wanda ya zaɓa min al'abidi daga cikin bayinsa wa Allah bai san cewa ita wilaya laysa mimma yudraku bit takamini ba ana riskarta ne bit takamini da gani na ido ba wala yuqaddaru koko wala mimma yuqaddaru wilaya ba ta cikin abin da ake kaddara shi ala dabtihi ala dabti ahadin wannan ha'un babu shi wala min ma yuqdaru ala dabti ahadin wilaya ba ta daga abin da ake kaddara shi abu ta tsarin wani min al makhluqina daga cikin ababen halitta ba wani ne yake tsara yanda wali zai kasance ba a Allah ne yake zabu wanda ya ga dama ya nada shi wali inta bi ma'anahu wannan zace ne mai al-zahabul ibrizi anan ya tike da ma'anar abubuwan da ya faɗi to wali hadha allazi istamalat alayhi hadha alfa'idatu aljalila to a dalilin wannan abin da wannan fa'ida ta sanin waye wali eh take kunshe da shi wannan fa'ida aljalila mai girma minan nukati na fa'idodi albadi'a maqayaciya wal manafi da amfanonin aljazila masu gwadi to a dalilin wannan ne hasuna minna ya kyautata gare mu iradu hadal matsalabi mu gangalo da wannan matsalabi na shida fi jumlati matsalibi hadal kitabi cikin jumlar matsalabin nan guda bakwai da yake kunshi a cikin wannan littafi sai muka kawo wannan shi ma zama ɗaya daga ciki matsalabi sab'u matsalib din wa ma huwa insha Allah ta'ala kuma da abin da in Allah ta'ala ya so wannan matsalabi na shida ba komai bane illa al-khalisu sai cewa tsarkaka ne min ha daga cikin sabo matsali wallubabu kuma shine lubbi wato kwanduwa na cikin sabu madalib din su na magana ne akan wali da wilaya to fa naqulu muna cewa wallahu ta'ala Allah ta'ala al-muwaffiqu li sawabi shine mai datarwa ga katari to alhamdulillah kam zashi ilam anara Allah qalbi wa qalbaka bi anwaril iman wal yaqin annan zai fara bayani a cikin wannan matsalabi na shida wannan kamar mukaddima ce da yayi wa wannan al-matsalabu sadis din to alhamdulillah